عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في ركعتي الفجر babin da ya zo na bayanin abin da ya danganci sallar raka'a ta alfajiri raka'o'i guda biyu da ake yi bayan kiran sallah kafin a yi sallar alfajir قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان, عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة daga Abdullahi dan Umar daga Nana Hafsa ta bashi labari cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance in aka ladan ya yi kiran sallan assalatu khairun minan nau sai manzon Allah ya yi raka'o'i guda biyu ya yi sassauci a cikinsu ba ya tsawaita su kenan kabla an tuqama sala kafin a tsayar da sallan asuba kenan قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ليخفف ركعتي الفجر تجي منظر الله صلى الله عليه وسلم عائشة الله كرمته دا تجي manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana sassauta raka'ata alfajiri hatta inni la'aqulu aqra'a bi ummi alqur'ani am la saboda sassautawa da manzon Allah yake yi su a cikin gaggawa sai tana tambaya an manzon Allah ko ya karanta Fatiha a cikin wannan sallar ko bai karanta ba sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني يحيى عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة وإنس متاني سنج أن تسيد صلى أي إقامة فقاموا يصلون سيسوك تاج سنة صلى فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيمنزو الله يفتو سيتي أصلاتا معا أصلاتا معا sallah biyu za ku yi sallah biyu za ku yi wa zalika fi salati subhi sallan asuba kenan fi rak'atayn latayn qabla subhi ma'ana rak'atay al-fajr kenan suke yi qala wa haddathani yahya an malik annahu balagahu anna abdullah ibn umara fatatu rak'ata rak'ata al-fajr faqadahuma ba'da an tala'at ash-shams abdullahi dan umar bai samu ya yi raka ta alfajiri ba aka tada ikama ya je sallah to sai da rana ta fito sai tashi ya masu yayi su faqadha huma ba'da an tala'at ash-shams قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر ya ce wannan shi ma yadda abdullahi dan umar ya kenan abdullahi dan umar raka ta alfajir ta wuce bai yi ba sai da aka yi sallah sai jinkirta har sai da rana ta fito lokacin walha ya kai kenan sai ya tashi yayi to da a ce ana sallame sallah asuba ba kai raka ta alfajir ba sai ka tashi kai yayi ko bai yi ba eh yayi ko bai ba yayi ko bai ba me ce hujja akwai hujja ko babu hujja tawai wani sahabi ya tashi yana sallah manzo Allah ya ce sallah asuba kake so biyu ce a'a rak'atayil sallah rak'atayil fajr zai ban yi ba sai manzo Allah ya ce to shike alaysa kazalik ya halatta kidan ko bai halatta ba kitabu salatil jama'a littafin da ke bayani game da sallan jama'a jam'i kenan masallaci ko bakin kofa ko ina dai jama'a su haɗu ayi sallah to farko ma tukunna sallan jam'i a masallaci wajiba ce ko kuwa a'a sunna ce eh malikiya wajen su sunna ce wasu manyan malikiya suka ce wajiba ce wasu suka ce sunna ce dawo da zahiri ma wajen su in ma ba da wata larura ba in kai sallah kai kare ba ta yi ba sai ayi sallar jikin jami'a zahiriya ke da suka ce sunna mu'akkada wani suka ce a'a salatu jam'i sallah wajiba ce a je ayi sallah cikin jama'a to wayanda suka ce sunna ce wani suka ce sunna mu'akkada to shine inda aka samu sassauci mutane suna sakaci da yin sallar jam'i sai su yi a gida tare da cewa an samu wa'in sallan a gida منظر زام قرنتا إن شاء الله قال حدثنا حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة صلى الجماعة تافي صلى متنشي كدي da daraja goma sha bakwai wannan hadisi yana nuna cewa sallan jama'a farilla ce ko ko a'a sunna ce قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين درجة wanzu Allah ce sallar jama'a ta fi sallar ɗayanku shi kaɗai da daraja ashirin hamsatin wa ashirin da daraja ashirin da biyar. Ƙwala wa haddasa ni ya haya, an malikin عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تو والذي نفسي بيده من زو الله شي نارن تsaye da sarkin da raina ke hannunsa Allah madaukakin sarki kenan laqad hamamtu tabbas dahir babu ko shakka nayi niyyar an amura bi hatabin fayuhtab na ce a je a ɗebo itatuwa kiraruwa a kawo sun ma'amura bis salati fayu azzana laha sai na ce a yi kiran sallah sun ma'amura rajulan faya ummun nasa manzala ce zan ce a kawo kirari itacen da za a sa wuta kenan sannan na ce kai a kira sallah an kira sallah a ce kai wani musu sallah mana manzo Allah ba zai limanci ba kenan me yasa me faru summa ukhalifu ila rijalin manzo Allah ce sai na je wajen mutanen da fa uharrika alaihim buyutahum sai na je wajen mutanen da ba sa zuwa masallaci suke sallah su kadai sai na kora gidajensu wallazi nafsi bi yadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu azaman saminan da ɗayansu ya san zai samu wani kashi mai maiko aw mirmataini ko naman kwafatu hasanataini masu kyau la shahidal asha da ya je ya halarci sallar isha a lokacin jam'i la shahidal isha da ya halarci sallar isha wannan yana nuna cewa ka san kashi naman kwafatu ba wata da ce wai da ya samu wani abu komin kankanta sai san zai samu in ya je sallar isha din da ya je bai zauna gida ya yi ba to wannan me yake nuna wannan hadisin me yake nunawa yana nuna eh yana nuna a a muka ce karfi shi ka tsaya da yana nuna karfi yana karfafa sallan jam'i ina za a dauki wajabci a ciki ha kona gidajensu inda abin ba farilla ba wajibi bane ba farilla bane akan dan me za a kona musu gidajensu sai me ke cikin kona gidaje ma'ana ma'ana iklafu malik za a tozarta da dukiya kenan za a bata musu za a menene da menene to in ba wajibi bane ai da ba za a yi musu haka ba nassi ne ko zahiri ne eh nassi ne ko zahiri ne tawili ce zahiri ne bai kai zama nassi ba a duba da ya kona gida fa a je a kona gidan mutane a kona gidan mutum itlaful maliki eh a a a laqad laqad la'allam wata'atu lil qasam wallahi tabbas na so nayi kaza eh ai ba ai ba amma na so nayi manzo Allah ce wallahi na so nayi kaza eh قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن بشر بن سعيد ان زيد بن ثابت قال افضل الصلاه صلاتكم في بيوتكم الا الا صلاه الا صلاه المكتوبه yace sallolin na filfili a yi su a gida amma sallan farilla a je masallaci a yi ga maza kenan mace kuma sallar da tafi mata lada wacce ta yi a gida babu ma saboda wata mata ta ce ya rasulullah inni uridu salata ma'ak ya rasulullah inni uridu salata ma'ak ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni ina son sallah tare da kai wannan magana mai ta kunsa ta kunshi zan zo masallacin ka in sallah mana in gidanta ya kai mil ɗaya kowane tako tana da kaza tana da kaza tana da kaza sa'an nan masallacin annabi sallah masallacin annabi lada nawa ne sa'an nan kuma bayan wa za ta yi sallah manzon Allah inni uridu salata ma'ak sai manzon Allah ce na'am inni araftu annaki turidina salata ma'i tabbas na san kina son ki zo ki sallah tare da ni amma salatul mar'ati fi masjidi qaumiha afdalu laha min salatiha fi masjidi haza mace ta tsaya masallacin unguwansu ta yi sallah ya fi mata lada da ta yi tattaki ta je masallacin annabi sa'annan kuma ce wa salatu ha fi baiti ha khairun laha min salati ha fi masjid qaumiha ta ma tsaya gidanta ta yi sallah a gidanta farfajiyar gidanta ya fi mata lada da ta yi tattaki ta je masallacin unguwa wa salatu ha fi mukhda'iha khairun laha min salati ha fi baitiha wai sallanta ma a cikin kuriya a cikin gidan ɗakinta ya fi mata lada me ya to me nasu haka ce kuka yi na kawo aya da yadda lafiya lafiya kuka yi taro kuka ce ba haka bace sai da haka fita ce a haka ce to ya haka yi duka kuka ya fita muku to kuriyar ta sai ba da wata ma'ana mummuna ke nan ko me a a a kuriyar ba lallai zama kuriyar daki ba farfajiya sai ta shiga falon daki daga falo kuma sai ta shiga dakinta ba matakai ba ne ba matakai ne ai to wannan hadisin me yake nuna wannan mata ta nuna manzon Allah tana sha'awar tana bege tana son ta yi sallah tare da manzon Allah a cikin masallacinsa kuma ba wane ne liman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa ya san sallah masallacin manzon Allah bi alfi salatin alaysa kazalik to amma dangane da mace aka ce ta yi sallah masallacin guwansu in ma za ta yi sallah a gidanta a cikin gidanta ma farfajiyar sai ta shiga cikin kuryar dakinta in ta yi sallah ya fi mata lada mana in dai lada ake so ba kuma wani abu ba to shi malamai suka ce in dai lada take bukata a cikin sallah ga abin da ya fi mata amma in za ta je masallacin ne ta yi sallah kuma ta ji karatu suka ce to wani abu ya zo ya karu akan sallah za ta je ta nemi ilimi kenan to neman ilimi kuma wajibi ne mace za ta nemi ilimi duk yadda aka yi kada ta zauna ba ta nemi ilimi ba tana bautar Allah tana ibada ibada ba ta tafiya sai da sai da addini sai ce fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala shaytani min alfi abidi haka shi Usman dan Shehu Usman dan Fodi yace yace mace a aure ta tunda aka aure ta saka ta daki tana cikin kulle ba ta inda ta je amma ba ta da ilimin da za ta yi ibadanta ba ta san tauhidi ba ba ta san gyara sallah ba ba ta san menene ba da ta fara sallah shi ɗaya zo ya rikitar da ita assalamu alaikum shi ta sake yi ya ce da wacce ta fita zuwa yin neman ilimin sanadiyya zuwa neman ilimin ko menene sai ya faru sai aka ce wannan ta je ta nemi ilimin da za ta san tauhidi za ta san kaɗaita Allah za ta iya gyara sallah za ta iya komai da komai sanadiyya haka sai ta fada a cikin wani abu aka ce in ta zo lahira za a aura ne ibadarta da laifin da ta yi wannan kuwa ba ta san tauhidi ba ba ta san ba a ce in ta je lahira kai tsaye wuta za ta shiga wanne ne fi hatsari to shi yasa malamai suka ce lalle ne sai ka karantar da matanka in ba ka da lokaci ko ba ka da dama duk malami abin da yake rikita masa lissafi kenan ko wane ne ya tambaye shi ba mun tattauna kun kasa samu jawabi ko ko an samu jawabi babu jawabi sai a bar matsalan haka nan a ka ce baka san jawabi ba in ka ce baka san jawabi ba ma'ana baka kore jawabin ba kai ne baka sani ba amma ka ce babu jawabi a ka kore cewa a samu jawabi ma'ana kowa ma ba zai samu jawabi ba ke in ba za ka iya koya mata ba sai kawo mace ta koya ta karantar da ita in ba samu mace ba sai kawo namiji ya koyar da ita in ba samu ba sai ta je makaranta inda ake karantar da mata in ba samu ba in ka kiya aka ce ta fita ta tafi da karfin kanta ta je ta koyi yadda za ta bauta ma Allah madaukakin sarki ta san tauhidi ta san aqida ta gyara aqidarta ta gyara addininta aka ce ta yi daidai to amma ba za a faɗa ma mutane su ta yi haka ba saboda yanzu yana bukatun abubuwa suna bukatun la'akari da maslaha in kika ce za ki fita ki je da kashe ce ya sake ki to kuma kin hadu da babban masifa kenan ku kin kin hadu da babban matsala kenan to mazan suna bukata a yi musu wa'azi matan suna bukata a yi musu wa'azi to in abin da ke da takaici shine matan su ne ke jin wa'azi su ake ma wa'azi suna gyara rayuwarsu mazan fa al'amarin su yana da wahala al'amari su yana da wahala matsan sun fi ko matsalar su ta fi kowa wahala saboda suna ji da kansu suna da ilimi ko su sun kosa suna da hali suna da kudi suna da menene ba sa shauraron kowa me ya aka me yasa matan ka take to ai cewa aka yi mu cika musu tumbe su da abinci ba lalle ne sai mun ba su kudi ba kuma ka san rayuwar nan yanzu in ba kudi hannu mutum ya shiga wani hali ba haka bane ba to shi yasa zaka sai ka bata kudi ta ma hannunta ka sa mata albashi ba haka bane ba mu ne muke kiran shi albashi amma ihsani kake faɗa wallahi aka ce to gwargwadon karfin ka ka bata dubu biyar dubu goma wata ta ce wallahi dubu ɗaya ma baya biya wata mijinta ba zai bata naira dubu ɗaya ba wai wallahi to wace irin rayuwa kenan amma in aka ta girma za ka yi mata aure tun kafin lokaci ya kai ma kake sa asusu kana sa mata abin nan asusun wannan kuɗin da zaka aurar da ɗanka ce wacce ita ma mace ce ba mace mace ba wannan ita yarka ita ma mace ce duk inda zaka je ka sau kayan da zaka ga ka kwantar da hankalin yarka haka zaka yi ta yi aure tana gidan aure da za ta bukaci kuɗi kana da shi ya za ka yi eh ya za a yi ya za a yi to me yasa yar wasu kai zaka kyale ta haka kuskure ne a cikin rayuwa wallahi kuskure ne za a yi musu wa'azi su zo suna ladabi da biyayya suna gyara auren su to maza su kuma ba sa jin komai za su zo su yi karatu ya ce malam wallahi yana cikin karatu kullun da yana wajen kullun da shi ake ko ina makarantu duk da shi ake zuwa amma al'amarin baya canzawa to ya za a yi to ba a da iko akan shi ya za a yi me zai gyaru sai ka kirga matarsa za ta kirga duk inda yake zuwa karatuttuka da na ahalar suna da na ahalar bida a duk bayan da baya zuwa to ya me kuma yake koma yake gyaruwa to ya za a yi eh wai me eh to sai ba a yi ba gidan mijin sai ka bar musu ‘ya'yansu ya kaje ka ɗauko ta ba ta yi karatu ba bakin ta kai ni kaje ka ɗauko ta ba ba fitinuwa da ita kai gani ba eh a'a ma'ana in ya zama na wajibi ne a ilmantar da ita a gidansu sai ba a ilmantar wajibi ne a ciyar da ita a gidansu da kaje ka ɗauko da ita me yasa kake ba ta abinci ta ci eh ai mas'ala wayannan mas'aloli an gama da su tinti ne an gama da su tinti ne wallahi wannan mas'ala an gama da ita tinti ne wata mata ta aiko tambaya shekaru kusan ashirin ko da biyar cikin arewa cikin najeriya kuma arewa kasan musulunci ta ce tun da mijinta ya aure ta shekara ɗaya bata sa ana wankan janaba ba sai wata rana ya ce ɗebo min ruwa in ya ki kasa min hannu cikin wankan janaba ta ce mece ce janaba bayan shekara ɗaya da auren su ta ce malam tun da na aure shi ta ce har ta gama haihuwa shekarar ta ashirin da biyar bata san in ta haihu jego ya ɗauke jinin jego ya ɗauke za ta yi wanka ba wanka mai kike wankan darbejiya ma'ana da ta yi aure janaba na jikinta tun farkon saduwa shekara ɗaya na biyu kuma shekarar ta ashirin da biyar haihuwan fari wannan abin nan wankan biki din yana tare da ita shekara ashirin da biyar da kuma malaman garin da suka ce sai kin rama sallar shekaru ashirin da biyar malikiya ba malikiya ba ne malikiya ya za ta yi sai ta rana shekara ashirin da biyar eh sallah biyar biyar tsohuwa ya ce a yi haka eh to ka gani ku to aka ce sai ta rama sallar shekaru 25 sai abin yayi mata yawa daga garin da suke naje aje biyuki aje a samu wani aka zo ina ina lakta ma ne ina karatu aka zo ga abin da ya faru ga abin da faru nace to she ku ce mata ta gyara gaba Allah zai yafi mata wannan duk abin da ya wuce don ba ta sani ba in yantahu yughfar lahum ma ka ce ba amma in aka ce sai ta rama sallar shekaru 25 to shekaru 25 masu zuwa ma ba za ta samu ba za ta yi sallah sosai ba ke to tun daga wannan lokacin duk sa'an da na shiga aji duk sa'an da aka taru mata ne mata ne maza ne in aka kawo wannan magana sai ka ji ai mijin ke da laifi ai mijin ci ya aure ta bai koya mata ba menene da menene sai sai ce to daga ran da aka haife ta yaje auro ta sai gama sai sai a'a sai da ta shekara nawa gida sai da shekara goma sha kaza kaza kaza kaza a lokacin in an ba ta abu da hannu nawa take karba sai kuma ta yaya in ta karba da hannu ɗaya bata durkusa ba dukan ta za a yi to me yasa ba su san cewa bata iya addini ba bata iya ibada ba su ya kamata su su koya su karantar da ita to sai ba su karantar da ita ba na ce kun taba ganin mutum ya zo ya kwankwasa kofa auren min da yar kunje karantar da ita sai su a'a ba a yin haka ku auren min da yar kunje more ta abinda yake bukatar sa yake ba haka bane ba in wani abu ma zai kawo masa damuwa gosulu a cikin zai kawo rikici shi bukatar sa yake so ya za farkon laifi na iyaye ne to amma kai kuma ta shigo hannunka yau daga yau laifi ya sauka kan iyaye saura kai ba haka bane ba ba wajibi bane maka koya mata addini ba to daga yau daga dauko ta daga gidansu kai ma nauyi ya dawo kanka kenan ya aka yi shekara daya ko shekara 25 ma bata san waɗannan abubuwan da duk ko in ya ke zaune cikin birni ya kamata ya san ya san hukuncin waɗannan abubuwa ba haka bane ba to sakaci ne sakaci ne wallahi iya yana da laifi mazan kai ma namijin kana da laifi din tunda ba koya mata ba eh قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد ان زيد بن ثابت قال افضل الصلاه صلاتكم في بيوتكم الا صلاه المكتوبه باب ما جاء في العتمه والصبح babin da ya zo na bayanin sallan isha da sallan asuba ala haddasani ya haya an malikin ana abdurrahman bin harmalat al-aslami عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح manzo Allah ce tsakaninmu da munafikai zuwa sallan isha da zuwa sallan asuba azhar za su zo da ana gani amma lisha duhu ya shiga ba a ganin su je su boye sallah asuba akwai duhu ba a ganin su je su boye shine ce tsakaninmu da mufahu bambanci tsakaninmu da munafikai halartar sallan isha da sallan asuba قال وحدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح الصمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي بينما رجل يمشي بطريق ونمتنا تفيها أهنيا إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره yana tafiya sai ga kaya ko ya ga kwalaba ta fashe ko wani abin da zai cutar da mutum sai ɗauka ya jefar fashakara Allahu lahu faghfara lahu sai Allah ya gode masa sai gafarta masa isa ba a rena aikin alkhairi wa qala sa'annan sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ash-shuhada'u ash-shuhada'u khamsatun masu samun ladan shahada mutum biyar ne na farko almatu'un wanda ya mutu a cikin annoba annoba ce ta zo ta faru ana sai mutum ya mutu a ciki zai samu ladan shahada wal mabtun da wanda cikinsa ya murɗe kan ya sauka kuma sai ya fadi ya mutu shi ma za a ba shi ladan shahada wal da wanda ya nitse a cikin ruwa za a ba shi ladan shahada wa sahibul hadmi wa sahibul hadmi da wanda gini ya rabto a kansa shi ma Allah zai ba shi ladan shahada wa shahidu fi sabilillah da wanda ya je yakinta da addinin Allah ya samu shahada wa'annan su ne za a ba su ladan shahada wa'annan na farko ladan shahidi za a ba su amma na ƙarshe shi kansa shahidi ne ai akwai shahidi akwai wanda za a baiwa ladan shahidi wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa law ya'lamu an-nasu ma fi nida'i was-saff al-awwal da mutane sun san alkhairin da ke cikin kiran sallah da tsayawa sahun farko thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu da a ce an san daraja falalan da ke cikin kiran sallah da sahun farko sa'an nan ba zai taba yiwuwa ba sai an yi ƙuri'a saboda kowa na so to da sai an yi ƙuri'a tukun a samu sahun farko walau ya alamu na mafi tahajiri lastabaku ilai da sun san alherin da ke cikin yin sallah farkon lokaci da sun tsere da sun rige zuwa yin sallah farkon lokaci walau ya alamu na mafi al'atamati wasu subhi la'atauhuma walau habwan da sun san alkhairin da ke cikin zuwa masallaci ai sallar lisha da sallar asuba da sun zo masallaci ko da rarrafe ne walau habwan alhabu rarrafe ke قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حسمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن ابي حسما في صلاه الصبح وان صبحي وان باون الله سيدنا عمر يزو اكاي صلاه الصبح سي بي غنشي مسلاتي با وان عمر بن الخطاب غدا الى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي da gari ya waye sayyidina Umar ya kama hanya za shi kasuwa shi kuma wannan bawan Allah gidan shi na tsakanin masallacin annabi ne da kasuwa sayyidina Umar za shi kasuwa famarra ala shaf'a'i ummi sulaimana sai shige sai ya ga uwar wannan bawan Allah da bai zo masallaci bai sunanta sunanta mai ashifa faƙala laha sai sai na umar ya kada baki ya ce mata lam ara sulaimana fi subhi ban ga danki ba ban ga sulaimana ba fa a masallaci sallah asuba faqalat sai ta ma ta kada baki ta ce innahu bata yusalli fa ghalabatu aynahu ai sallan nafil qiyamul layli yake ta yi karshen dare sai bacci ya fi karfinsa shine ya kasa zuwa sallar asuba faqala umar sai sayyidina umar ya ce la an ashhada salata subhi fil jama'a ahabbu ilayya min an aquma layla yace na je masallaci ne sallar jama'a a cikin sallar asuba a cikin jama'a ya fi min lada da alkhairi da nayi sallar qiyamul layl tun daga farkon dare har karshen dare in kai qiyamul layl farkon dare har karshen dare raka'a nawa za ka yi ga sunan da yawa amma yace in za ka yi ka je ka yi nafila nafilar ta hana ka zuwa farilla to ai baka ci riba ba kenan saboda Allah malaukin sarki ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa bai taba neman kusanci da Allah ba da wani abin da yafi farilla shi yasa ba za a hada farilla da nafila ba an fahimta shi yasa aka ce in kana sallar nafila aka ce Allahu akbar aka fara sallah wace atamma khafifatan wani suka ce ka yanke sallan wani suka ce sallan ma ta yanke ko baka yanke ta ta kare babu ita saboda me ai Allahu akbar sakan ɗaya da zaka samu tare da liman in ya wuce ka yafi nafilan da zaka yi ko atamma khafifatan ko saqilatan ai aka yi wani bawan Allah ne bai zo masallaci sallah asuba sai na Umar bai gan shi ba da sai na Umar gari ya waye ya tashi za shi kasuwa sana'a suke yi wannan bawan Allah gidansu na tsakanin masallacin Annabi ne da kasuwa to sai na Umar da ya fi shige sai ga mahaifiyarsa ya ce ya ke wacce shifa ban gawa da ban ga Sulaimana ba sallah asuba sai ce ai Sulaimana ai sallan da kiyamul laili yake tai yana sallan dare sai da lokaci ya kai sai bacci ya fi karfinsa abinda ya hana shi zuwa masallaci kenan to shi ne sai sayid na umar ce ni kuwa da na tsaya na yi sallan dare tun daga farko har karshe gara na je na yi sallan asuba cikin jama'a ya fi lada kowanne a cikin nasuwa aka warware wannan matsala قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان ابن عفان إلى صلاة العشاء سيدنا عثمان بن عفان يازو مسلاة صلى العشاء فرأى أهل المسجد قليلا سيغا متاني بزو متاني كأن سكزو مسلاة فالتجأ في مؤخر المسجد سيكون جيسا كرشم مسلاة ينا جرا متاني سزو ينتظر الناس أن يكثروا فأتاه ابن أبي أم أمرة فجلس إليه سي ابن أبي أمرة يزو يزونا كسدشي فسأله من هو يتي وانين كي فأخبره يتي نيني واني فقال ما معك من القرآن ميككي رشينا القرآن فأخبره سيتي إنا كذا كذا كذا فقال له عثمان شي سيدنا عثمان يتي من شهد العشاء فكأنما قام نصف نصف ليلتي wanda ya halarci sallar lisha a cikin jama'a yana da ladan wanda ya tsaya yayi tsayuwan dare rabin dare wa man shahida subha faka annama qama laylatan wanda ya halarci sallar asuba kuma a cikin jama'a kaman wanda yayi qiyamul layli ne baki daya wanda ya halarci sallar isha za ba yana da ladan wanda yayi qiyamul layli rabin dare wanda ya salla asuba kuma yana da ladan wanda ya kiyamu layli dare duk baki daya ko kuwa lisha rabin dare asuba rabin dare ma'ana ya samu rabin dare don a kwadaita masa yayi kokarin yin sallar isha a cikin jama'a sallar asuba a cikin jama'a babu i'adati salati ma'al imami to mun yi magana cewa mace ta yi sallah a gidanta kaza kaza to in gidanta na kusa da masallaci ta je masallacin ko ta yi sallah a gida ta yi sallah a gida to in ta yi sallah a gida ta yi ta kadai ko ta bi liman wanne ne za ta yi ta yi sallah ta ita kadai ya fi ta bi liman wai su da suka tsananta suka ce a'a ba sai ta ba za ta bi liman ba ko ta yi sallah ta ita kadai ko ta je masallaci in ta yi sallah ta ita kadai lada ta samu lada bila nuqsani in ta bi liman to wa'in sun ce ba ta yi daidai ba in ta fita ta je masallaci manzo Allah ce afdalu salatil mar'ati fi baitiha an fahimta babu i'adati salati ma al-imam babin da yazo a maimaita sallah tare da liman kai sallah gida kai kadai sai ka zo zaka wuce sai ka zo masallaci sai ga liman yanzu ake sallah zaka sake yin wannan sallan ko ba zaka sake ba to insha Allah ala haddathani yahya an malikin an zaid ibn aslama an rajul min min bani dil يقال له بصر ابن يحيى عن أبيه مهجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة يتينا تارد منذ الله سيأكي كرن صلى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى سي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتاشي سي صلى ثم رجع سي ساكي داوة ومحجن في مجلسه لم يصلي معه wannan bawan Allah yana zaune bai tashi ya je yayi sallah da su manzon Allah ba yana zaunen sa wa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa ma mana'aka an tusalliya ma'an nas alasta bi rajulin muslimin me yana kai sallah tare da mutane kai ba musulmi bane ba fa qala bala ya rasulullah ni musulmi ne walakinni qad sallaitu fi ahli ai na yi sallah ne a gida kafin na zo وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زوق الله صلى الله عليه وسلم يتشي مسا إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال inni usalli fi baiti wani zai tambayi abdullahi dan umar ce ni ina sallah a gidana thumma udriku salata ma al imam sa'annan in zo na tarar da liman yanzu suke sallah ba su gama ba afa usalli ma'ahu zan sake yin sallah wacce nayi a gida zan bi liman mu yi wannan sallar fa qala lahu abdullahi ibn umara na'am sai ce eh zaka bi shi kai sallah fa qala ar-rajulu sai mutum yace ayyatuhuma aj'alu salati ya ce to sallan da na gida da wanda na zo na yi masallaci tare da liman wacce ce sallata wa kala lahu bin umar awa zalika ilai a ce ina ruwanka da wannan ladan kai ke ba kanka ladan sai za ka ba kanka ladan inna ma zalika ilallahi ya ja'alu ayyatahu ma sha'a ai wannan kawai al'amarin Allah ne sallar da yake sai ta fi maka shi zai sa ta zama sallarka ma'ana wacce ce za ta zama farilla wacce ce za ta zama nafila kenan an fahimta ya yi sallah a zahar gida sai fito zai wuce kuma sai gashi ana sallah zan bi shi aka ce eh za ka bi to kaga ya yi sallah a zahar gida ya zo ya bi liman kuma su yi sallah a zahar to wacce ce sallah ta ta farilla sai ce ina ruwanka da wannan ai wannan ba maganar ka bace ba abu ne shi Allah madaukakin sarki shi ya san wanne ne yafi dacewa ya zama sallar ka farilla eh a wannan masalan ai zahiri sallar da kai kai kadai ita ka fi so ta zama farillaka ko sallar da kai tare da jama'a ne da jama'a qala wa haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال وان يزوي تنبي سيدنا سعيد بن المسيب سيد التابعين سيتي إني أصلي في بيتي للي إن صلى أجدانا ثم آتي المسجد سألنا نزو مسلاتي فأجد الإمام يصلي نترد لمن ينا صلى أفا أصلي معه زي صلى ترد شيء لا يصلى بيوكينا فقال سعيد نعم يتي إذا كبيش كي صلى فقال الرجل سيمت من يتي فأيهما صلاتي wace sallar ce cikin wayannan guda biyu za ta zamo sallah ta ta farilla don ɗaya nafila ɗaya farilla ba zai yi ai farilla biyu ba tunda yayi sallar ya zo kuma yayi masallaci ɗaya za ta zamo farilla ɗaya ta zamo nafila fa qala sa'idun wa anta taj'aluhuma inna ma zalika ila Allah kai zaka zaban makanka ai ka bakyale Allah ka Allah shi zai zaban maka abin da yafi maka قال وحدثني يحيى عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري وانا متين يتنبي أبو أيوب الأنصاري فقال سيشي إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد أفأجد, فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال أيوب أبو أيوب الأنصاري نعم فصل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع أي وند يحكى زي سامو سهم جمع ما معنى سهم جمع لا دن جمع إيه؟ ya samu rabon jam'i ladan jam'i kenan to قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما suka ce to wannan ka'ida da muka karanta an ka zo ka tarar da limai yana sallah zaka sake yi tunda ko da kayi gida to sai Abdullahi dan Umar ce amma ban da sallan asuba da sallan magariba ba za ka maimaita sallan magariba ba me yasa yace ai da an ce magariba wutiri ne na rana in ka maimaita so biyu uku da uku ya zama shida ya fita kan wutiri kenan an fahimta قال يحيى قال مالك إمام مالك يتي ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا عادها كانت شفعا إمام مالك يتي إيه إن كي صلى إذا كذوك ترد لمن ناي ذاك بيش أما بند صلى مغربا ميسا يا إمام مالك سيتي أي إن كي مغربا إذا كذوك ساكي uku da uku shidda an tashi kan wutiri an koma shafa'i kenan malaman man almajiran maliku suka ce a wannan magana ta imamu malik ba ita ce ta firin jaye ba don manzo Allah ya ce wanda yayi kaza yayi kaza ai manzo Allah ba haka ya faɗa ba isa da sallan magarba da kowa kowace ce zaka iya yi babu amali fi salatil jama'a babu amali fi salatil jama'a babin da ya zo na liman in za ka yi ma mutane limanci yaya za ka yi sallam tsawaitawa za ka yi ko za ka yi sassauci saboda waɗanda ke bayanka tu za mu ga abin da manzon Allah ce aiki قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم بالناس فليخفف in ɗayanku zai ma mutane limanci to ya sassauta sallar kada ya tsawaita me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa inna fihi mudha'ifa ai mamun da ke bayanka akwai raunan ne wanda ba shi da lafiya ba shi da karfin jiki wasaqima da mara lafiya wal kabira da tsoho wanda baya jurewa an fahimta yanzu zaka iya karawa akwai masu shuga ba zai iya yin minti kaza bai bukaci ya fitsari ba tuka takura mishi ya zo ya zauna minti talatin yana jira kai kuma ka zo ka zalla za ka yi sallah minti talatin ai zai nemi fitsari zai dame shi kenan ko sai ce idza salla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-da'ifa wal marida wal zalhaja wata riwaya wal zalhaja wata riwaya wal kabir wa idza salla ahadukum li nafsihi in dayan ku zai sallarsa falyutawwil ma sha'a ya tsawaita gwargwado abin da ya ga dama saboda shi zai iya ne yake yi ko ko mutane ne kuka yarjejeniya ma mu ne masallacin ku ne kuna sallah suka ce mun yadda a tsawaita shi kenan shi ka tsawaita saboda tsawaitawa din akwai larura manzon Allah ya ce nikan shiga sallah da niyyar na tsawaita sallah sai na fara sallah ina yi sai na ji a sahun mata sai na ji yara na kuka ya ce saboda na san cewa yadda zukatan iyaye suke damuwa da su ɗin sai na takaita sallah mana duk sa na mace ta ji ɗanta na kuka to an raba mata hankali kenan manzo Allah ce ina fara sallah da niyyar na tsawaita sallah in na fara sallah ina yi to sai na ji a sahun mata yara na kuka to yara na kuka ɗin an san iyaye su sun shiga wani wata matsala kenan kuma manzo Allah sai ce saboda da tausaya ma 'ya'yan da iyayensu sai na takaita sallan ba zan tsawaita ba sallallahu alaihi wasallam dama ai da abin da aka sifata shi kenan ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim alaysa kadhalik wannan ayi ita ba haka take ba قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال يتي نافع يتي قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات yace na tsaya bayan Abdullahi dan Umar a cikin wata sallah zan bi shi sallah daga nishe shi kuma ina bayan shi wa laysa ma'ahu ahadun ghairi fa khalafa Abdullahi ibn Umar bi yadihi faj'alani hiza'ahu an yaminihi ina yana tsaye shi nazo na tsaya bayan shi azanci kenan mamu ba bayan liman yake tsaya ba to ga liman yana sallah shi nazo na tsaya bayan shi sai ya dauki hannun shi ya kama ya kamo ni sai ya dawo da ni a damarsa ya tsayar da ni kai yaro in za a yi sallah da liman da mamu daya ga inda za ka tsaya in biyu ne ga yadda za a tsaya shi ne sai in an kai biyu ko uku zuwa shi ne za ku tsaya bayan liman amma mutum ɗaya ne shi ya tsaya daman liman to haka tsarin sallah yake قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز ونمتينا لمن شيء واد العقيق شيء عمر بن عبد العزيز أيكا كراش فنهاه سيهناشي يجي كي كدين ما متاني لمن شيء كاجي قال مالك شيء ما مالك يجي وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه ya ce ku je ku ce mishi daina ma mutane limanci imamu malik sai ce ai abin da ya sa aka hana shi ba a san wane ne uban shi ba ba a san inda ya fito ba ba a san shi ba wannan eh na'am babu salatul imami wa huwa jalisun babin da ya zo lokaci ya shiga ne? saura min ɗaya babu salatul imami wa huwa jalisu babin da ya zo liman yana limanci kullum sai larura ta kama shi zai salla zaune tumamu ya za su yi to farkon fari ma tukunna wane ne limamin tukunna in limamin unguwanku ne sai ya haƙuri mataimakin shi zo ya yi mana to amma limamin manzon Allah ne wa zai ci gaban manzon Allah ya sallah wa zai shige gaban manzon Allah ya sallah to manzon Allah ne limamin قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع منذ الله يا حودوكي سي دوكي يي زاميا دشي فجهش شقه الايمن سي منذ الله يجي روني ا بانغارن دامرسا فصلى صلاه من الصلوات وهو قائد سي yin sallah a tsaye ba zai yi ba shi manzon Allah ya sallah a zaune wa sallaina wara'ahu qu'udan sai mu ma ma mu muka yi sallah bayan manzon Allah duk muka zauna falan man sarafa qala da manzon Allah ya dadda sallah sai ya ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi ai an sanya liman ne don ai koyi da shi fa idza salla qa'iman fasallu qiyama in liman ya sallah tsaye ku yi sallah a tsaye wa idza raka'a farka'u ya ruku'i ku yi ruku'i idza raka'a farka'u ma'ana ba'da ma yarka'u in ya sai yayi ruku'i sa'annan kuma ku yi ruku'i wa idza rafa'a farfa'u in ya dago kuma ku dago ma'ana kada ku yi daidai da shi ko ku riga shi kenan wa idza qala in yace sami'a Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamdu limai ya dago daga ku yace sami Allahu liman hamida sai kuma ku ce rabbana wa lakal hamd ku rabbana lakal hamd ku Allahumma rabbana lakal hamd Allahumma rabbana wa lakal hamd mun tattauna wannan lokacin da muke Buhari shekaru 20 da suka wuce wa idza salla jalisan in liman ya salla a zaune fa sallu julusan ajma'una sai kuma ku zauna ku bi shi a zaune an fahimta daga baya an zo in ya zauna za ku yi tashi ku yi tsaye wannan in ya zama manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam amma in wani liman ne sai a bashi hakuri a bar na'ibi ya ci yayi sallah ko to in ya kiyafa sai aya sai a bin shi haka nan ko قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت عن كربون غنانا عائشة ما ترمز الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت تشي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك منذ الله صلى الله عليه وسلم يا صلى على حال ينا ينا دروني فصلى جالسا سي صلى أزوني wasalla wa ra'ahu qaumun qiyama sai wa'ansu suka zo suka bi shi sallah amma su suna tsaye fa ashara ilaihim an ijlisu sai musu ishara da ku zauna ku zauna ku zauna falamman sarafa qala da ya da sallah sai ce inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi ai kawai an sa liman ne don ai koyi da shi kada a saba masa fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه منظور الله صلى الله عليه وسلم يا فتولو كتن باشد لافيا فأتى المسجد فوجد أبا بكر yana zuwa masallaci sai gaga abubakar ya ci gaba yana mutane sallah wa huwa qa'imun yusalli bin nas فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت أبو بكر ناجم منزو الله ذو شينا جار بايا يبرم قاليما يازو شي منزو الله تيغا فيا يسلك يزينا ما إشارة كي يسلك فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر سي منزو الله يزونا جيفن سيدنا أبو بكر فكان أبو بكر yusalli bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai liman ya dawo ya zamo mamu kenan wa huwa jalisun wa kana nasu yusalluna bi salati abi bakr sai mutane abubakar na ko na bin manzon Allah mutane kuma na bin sayyidina abubakar an fahimta to waɗannan hadisai su ne malikiya suke kafa hujja da su aka ce ai inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi a wata riwaya fala tahtalifu alayhi to shi yasa suka ce dole shi sallar da zaka yi bayan liman sallar ka da tasu ta zamo dai ba zai la'asar kana azhar sallah ta yi ba ba zai farilla kana nafila ba zai nafila kana farilla ba zai mana ittihadun niyya daga nan suka dauko ba wani abu ne mansusun alaihi ba amma malamai da aka yi tahqiqi aka ce ba lalle ne sallar ta zamo daya ba ba lalle ne to me yasa aka ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi sai suka ce aka ce musu ai karshen hadisin fala in yayi kabbara ku yi kabbara in yayi sujjada ku yi sujjada ma'ana kada ku riga shi a cikin sallah eh اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم